رب العالمين والصلاة والسلام على الجواد الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام الجميع وإياك أن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وصل وتعالى سبحانه وتعالى السبت في أنواع a wannan majalisa ne albarka da wasu kamuke da cikin littafi na kujis jikin su da kiwon littafi na kujis na yanzu wa kuma wani mai gudunar da yin da ba yau ashirin da tara wajen musamman don kuma da bakwai wani mutum da musamman da wakati sallam ina babban Allah ta ala ya wata mafakar ce da ita da aka wata cikin kitabun turo ana wata wata rufa don kodin ababen da yake ba a yi yin teku a cikinsu da yake haramun ne a cikin teku a cikinsu ja ambaci waɗanda ya talaba waɗanda ya ko cikinsu don koyinsu wanda yake albace wanda yake asalin alnakadai wanda shi ne azahab wa kibba ga wanda aka yi ɗora a kansa a bisa dinasi wato kudin maliya saboda suna da mutane da jami'a ita ce an fama da yadda mai yare da wasu da ya kamata amma an wuce in har an samu sabani a jinsi ko babu da yake kusan da famu cikin wannan da famu har da lau ka'idan nan da aka ce yadda yadda don an sami bambanci a cikin sinfin cikin abin da za a yi musayar da shi a matsayin kasuwa babu laifin na ba sa jinkiri shi yasa kayan halar da aka sai kaya da za a biya da kuɗi yadda jinsin ya bambanta akan saye shi mu'ajjala wato a yi jinkiri wa tafiya shi ne saye shi bisa bashi amma da gawon hadisi abin rubutu na aisha mutane da na cewa mutum ya kawo a kan sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci a wata wanda ya kuke bashi sau da bashi yadda zai biya ya auki sa'i sa'i na alkama wani kunci da iyalansa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da babu shi wannan bai yi da shawara sai ya bashi sauke kuma sai ya ci gida shi ba nau'i ne wanda yake shiga cikin amala ta zan yi da muka tsaya ku wani ya ce wakana al'amiru sana'ani fi saboda salam al'amiru sana'ani rahimahullah ya faɗa cikin saboda salam shan hukumin mara da zai yi na hukumin shafi na talatin da takwas ga nassin abin da ya ambata ya ce wa'adam annahu tafaqa al-ulama ala jawazi ba'i al-qawiyyi bi al-qawiyyi la yushariku fi jins muhajjala wa mutafaqila yace ka sani cewa ittafaqa al-ulama malamai sun ittifaqi sun samu haduwa على جواز بيع ربوي بربوي a bisa halaccin cinikin da za a yi na abin da rubar ke iya shiga cikinsa da wani abin da rubar ke iya shiga cikinsa abin nau'o'in da muka ambata a baya misali za a iya sayan alkama da dabino ai kaga jinsin sai ya samu don ba sai dabino liman jinsin sa ya samu wanda waɗannan abubuwa duka mai ba za ta iya shiga ciki kuɗi mai ba za ta iya shiga haka ne ko alkama mai ba za ta iya shiga dabino mai ba za ta iya shiga ma'ana lokacin da aka sayi dabino da dabino kuma aka san ta babu ne ko kuma ba a sayi shi hannu da hannu ba ba ta shiga ko ba ta shiga ba ta shiga in waɗannan ababe wanda ba za ta iya shiga in jinsin sa ne malamai sun ittifaki a kan cewa ya halatta a sayi sashensa da sashi la yi sharuɗu fil jinsi wanda bai daidai da shi a cikin jinsinsa ba jinsin ya saba kenan ya halatta za a iya cinikin su mu'ajjalan wato zuwa wani ajali ba nan take ba mutan fabila kuma za a iya fifi ko a ciki shi ne duk bayanin da aka gabatar da a baya da bankin zahabu bi da shin ajwal fitrati bi shahir wa ghairihi min al wakili misali kaman a sai zinari ko a sai da zinariya بالحلقة الألقمة والفضة بالشعير وكما سيد أزرفة da sha'ir azurfa ya ta saba da da alkama a sinar ya saba da alkama wajen su ba haka nan alkam abin nan azurfa ita ma ta saba da mai da sha'ir irin wannan in za a yi tabadulin su a matsayin cinikayya malamai sun yi tumaki babu laifi za a iya samun da a ce jinkirin ke da akhir za a iya samun kuma wato da babu wani wani duk ba matsala ba ne abin da aka hana shi ne jinsinsa da jinsinsa daga cikin waɗanda ba ka iya shiga shi ne dole sai an kiyaye wannan ka'idar wato a yi shi a lokacin yadan biyadin kuma sannan mislan limit to dole a kiyaye wannan ka'ida amma in an samu sabani a jinsi to babu laifi in an saba wancan ka'ida guda biyu malamai sun yi tufaki a kan wannan da aka da abin da shari'a zai tanadi wa gairihi min al-bakili ko kuma idan za a sayi azurfa ɗin da wani abu ba wanda ba shahir ba daga cikin ababen da ake aunawa ya saka ni da zo aka yi ciniki na kwanan masara da kuma kana jiran wata kana jiran kudi ka biya ka na wani ciniki da kai ke man ko ka biya sai ka auri kwanan masara muna ma kwano ashirin za ka biya da naira ai naira ba masara ba ce ba sun saba naira da naira dole sai hannu da hannu da naira daidai masara da masara sai hannu da hannu daidai wa daidai in aka saba wannan ka'ida kan an yi rufa amma in an samu bambanci a cikin jinsin yanzu ba naira da naira ba ne ba masara da masara ba ne naira ne da masara a an samu bambanci don haka za ko da ba a yi hannu da hannu ba ko ko da an samu fifiko a ciki babu matsala wannan ba da kai sun yi tufaki ba raba ba ne ciniki ne za a iya ta'ajiyar a cikinsa kuma za a iya samun wato a sami tafafi Allah ya samu dace wannan shi ne abin da shi al'amiru sana'ani shi ma ya fita a cikin sukunar sana Bada ya ci gaba da cewa wala ya tuzu bai kuma abu da maka da ya bi santin da ahalin haraya to a baya an yi batu a tayin wani nau'in ciniki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi da al-muzabana mutum ya zo shi da binansa ko ilibinsa yana cikin itacensa ya nuna kuma ya ce zai saida shi yana cikin itacen nasa a bashi sabib busasshen ilibi ke ko a bashi da beno busasshe tafa a kan wancan rukam ɗin da yake kayi wannan an hana shi ne musafar wannan nau'in cinikin annabi ya hana kararar cikin hadisi amma shari'a sai ta yi la'akar da maslaha na mutane a wani janibi sai aka yi rangwame kamar yadda za mu ji a nan ba da yace wala ya juzu bai ko abi da mata da ya bisa baya halatta a sai da sabon dabino shi ne rukam sabon dabino sunansa rukam da mata da ya bisa a saida shi da dabino wanda yake busashe yanzu sabon dabino da za a saida shi da busashen dabino shi ne tamar rotab da tamar ya halatta a yi tafafuli a ciki ya halatta san fifiko na ya halatta bayan an san fifiko an yi mai an yi rufa to amma idan mutum ya zo da sabon dibino wancan kuma shekararren dibino sai suka yi musaya ta daiwa daida hannu da hannu shi wancan mai sabon dibino in ya ajiye shi ainihinsa zai motsi sai kuma kaga awon ya rabu haka abin yake ko to ka gane wajen sai an tafiya hannu tambayar ma da an tafiya yake don ta suna yin haka annabi ya ce shi mun abdi in an ajiye shi yakan iya rabuwa in ya kushe aka ce yana rabuwa ya mutu Allah ya duka da to an hana wannan ballantana kuma wanda yake gona dama ba a kakkafo shi ba sai aka gaggauta sai aka saida shi da dabino wanda yake busasshe wanda ya ajiye aka saida shi da wancan musabana ke da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi ne ce baya halatta a sai da rutab bi makana ya fi san da wanda yake kusashe shi ne tamar sai aka istimnani aka ce illa li ahalin araya sai dai ga masu araya menene araya araya wato jam'i ne na ariya ai abin da ake nufi al-ariya al-khuruj akan ce خرجت من البيت المحرم أي خرجت من البيت المحرم أي وهي المسافنة wato kenan wannan yanzu shi daga cikin jumlar da aka ce an haramta shi ne nau'in musabana to yanzu an fitar da shi wannan nau'i daga ciki shi ya fita wanda za a istisna'i wanda za mu ce bayaninsa to shi sa aka ce da shi ariya ba ariya ba ariya wato ariya ariyat ay kharajat shi wannan ya fita daga cikin umumi an yi ikhtisasin sa kun gane ko sanin sa shine araya shine mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ce illa li ahadin araya sai dai ga masu araya su ya halatta za su iya cinikin busasshe da danye na dabino ko da inabi su wane da ahadun araya ya ce wa wamar kusurwa su ne talakawa allazina na la naqla lahum wanda su ba su da bishiyoyin da biki talakawa ne wanda ba su da bishiyoyin da biki lahum an yashtaru min ahli an-nakhl mutaba su san samu a musu rangwame za su iya sayan ɗanyen dibino ma'ana sabon dibino rotab min ahalin nakali daga waɗanda suke da gonakan dabino rota ba su saye shi a matsayinsa na sabon dabino ya akulu da hukun shajar da za su dinga tsinka a cikin bishiyar tasa suna ci amma wannan sayan za su yi shi da bihar su yi tamra za su saye shi ne da busasshen dabinon da suke da shi bihar su yi bisa kirdadan da za a masa. Kuna da tafi madunan kamsati hausaki kuma hakan shi ma zai kasance a cikin abin da bai ke hausaki biyar ba mai ruwaya ya shakka shi ma nuna kamsati hausaki au kamsati hausaki kenan sai suka ce kamsati hausaki ba ma nuna ku hausaki biyar da abin da bai ke hausaki a hali shi wannan talakawa sun kasance akan ba su sadaka na busasshen dabino da aka ba sadaka na busasshen dabino ta roƙi to lokacin da aka zo za a yi a dabino ya nuna sabon dabino zai zo sukan so su samu sabon dabino don su sarrafa shi a irin nau'in sarrafa wanda suke so wanda tsohon dabino ba zai yi ba amma su ko basu da bishiyar dabino kuma basu da kudin da za su saya yanzu ne suke da shi suna da busasshen dabino da aka ba su talakawa ne asali ya sauka a kansu wanda hukunci rafanin ake ne saboda su amma ya shafi kowa kuma za ka ce aka musu rangwame yanzu idan suka zo za su iya yin kirdado na wannan nasu dubinan shi a wannan ne da yayi to wancan kuma wanda yake kan bishiyarsa sai a yi kirdado akwai wanda suka gwanance a irin wannan karas din kirdado sai zo su duba bishiyar dubino sai ce wannan bishiyar dubino da wannan bishiyar dubino za su kai ausaki kaza to matukar dai abin da za a kirdadon bai wuce ausaki biyar ba su kuma su samo wancan busasshe ausaki biyar su bayar babu da za su yi saboda suna tsaye na bukatar sabon dalilin ko ba su da kudin sai a fahimta sai aka bi musu yin wannan ta wani bangare kuma malamai suka ce an gidan gwamnati ne saboda talakawan da ba su ma wato an musu sadaka ne wata sai ya ce musu to ga bishiyoyi na da dibino da wannan bishiya da wannan bishiya da wancan bishiya na baka ita ka zo ka dinga cira ko kuma sun gama nuna in sun gama nuna kai ma ka zo ka kakkabe yana da sha'awar shi wannan dibina sabon dibina wala Allah kuma yana da tsohon dibino wanda shi kuma ne ya bashi yawan shiga da zai dinga yi cikin gona kun gane yawan shiga ko ma a ce bashi da tsohon da biyu yawan shigar da zai dinga yi gona yana kakkafa wata da shi bai da komai ba shi da komai amma an ba shi wasu bishiyoyi wanda idan sun gama nuna zai je kakkabi to ai zai dinga yawan zuwa sai da talaka ya dinga duba wanne da ya dan nuna wanne da ya dan nuna ba an cincino shi wanne da ya dade da abin da nake so ba an kakkabo su shi ko mai gona baya son haka yawan shige da fice da ake a cikin gonarsa sai ce bawan Allah ka sai da za a yi wannan dibinan naka ka kira wanda zai zo shi wanda na baka kira wanda zai zo shi ya maka kirdado zai kai ausaki nawa sai ya kira wani wanda zai masa kirdado ya ce zai kai ausaki kaza sai ce to in ka amince zan saye shi da misali ausaki uku ne to in ka amince zan saye shi da ausaki uku da busasshen da biyu wannan shi ke da fitin naka ba na san sa to yanzu kaga ai ya sayi wancan din ne da ausa biyar ko saboda me yayi saboda wancan talakan da yake da tsananin bukata su waɗannan su ne ake ce su ahadul araya sun ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin umumin halin da aka yi akan musabana su sai aka musu rangwabe amma sai ya zama to yana da sharuɗa sharuɗan kamar yadda malamai suka tantance su kamar shakar Muhammad al-Bassam ya tantance waɗannan sharuɗa wanda malamai suka yi jima'i a kansu cikin nassosi kamar guda uku. Na farko ya zamanto wato hajjatul mushtari ila akalin rukat shi wanda zai sayi yana da matukar tsananin bukatar sabon dabina yana da bukatar sabon dabina wannan shi da sharuɗa bukata yake da shi sannan na biyu Allah ya kuna inda kunakatu a wajensa ba shi da kuɗi wanda zai sayi sabon dibino a wajen ba shi da kuɗin da zai sayi bishiyar dibino wanda idan ta gama zai ce shi ya cira ba shi da kuɗin sayi shirɗi na uku ya zama tofi ma nuna hamsin da hamsin abin da bai wuce ausa biyar saboda haka hajji bai kamata in ya wuce ausa biyar to ba za a yi amma in da yake ausa biyar ba to ya halatta za a yi sannan sharaki na hudu wato shi ma dole sai an kiyaye an yi hasurar ta kamo da bi majalisar akali shi ma idan an saya to sai zama to za a amshe shi a lokacin da aka kunta jini ba jinkiri za a yi ba a san da a ce ai mun ji cewa riba na shiga a lokacin da ya zama to jinsi ɗaya ne kuma aka samu jinkiri a ciki haka ne ko to shi ma dole sai an kiyaye kada a samu jinkiri to menene jinkirin wannan da za a auna na busasshen dabino an auna an miƙa waccan kuma wanda yake kan bishiya ba shine at-takhalli at-takhalli baina hawa baina al-mushta ya zama to wanda ya saya din yanzu to ga ausa giri biyar nan ko ga ausa giri nan na aunan nan dabi to na amsa dama ki tafi shi za to kai kuma ga bishiya ga ta gare ka yanzu kaga an bashi dama shi ne ya zama to kenan an yi takabu an yi takabu fil majlis ana sa an gane bayanin ko ba ku gane ba. To waɗannan sai an cika waɗannan sharuɗa. In an cika wannan sharuɗa shi ke da yanzu babu ruwa a ciki. Kuma an yi ne saboda tsananin bukata don shi ne ba sharaɗi na farko. Allah ya samu dace. yace an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil musabana والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا شنو مزابنة عبد الله بن عمر الله يكرم مصير da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan muzabana menene muzabana sai fassara mana ita yace wal muzabana abin da ake nufi da muzabana bai ku samar min jamr kaila al-samar alaina da fiqna ya'yan dibino sabon ɗa misali kama ce wanda yake kan uwarsa siki kenan wanda yake siki ga ai nau'in dabi'u ne daban ko haka ne ko in ya bushe ai baya zaman tuwa ta nau'i ne daban da haka ba za mu ce siki ba sabon dabi'u kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato a yi cinikin sabon dabi'u duk tamri da kuma busasshen dabi'u sabon dabino shi ne rotam in ya gama bushewa ya tsane jikinsa ya zama daushe shi ne tambar suna da bambanci to annabi ya hana kailan a auna su awu da awu a kan wa baikul karabi bis zabibi da kuma sai da wato inabi shi ne alkarab inabi wanda yake sabon inabi shi ne karam in an ce asabib shi ma wanda ya bushe inabin da ya riga ya bushe ya tsane jikinsa ya zama laushe kailan shi ma awu da awu a tsabiya illa dai shi ne a cikin wani hadithi wanda malam bai kawo shi a nan wannan masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga suna wannan suka tambaye shi ya yanayin wannan sai annabi ya ce a yankusu hakabu idan ya bisa shi wancan rotsam din sabon nabi nan yana tawaya yana raguwa in ya bushe aka ce yana raguwa ya manzo Allah ce ku ga fada kada ku to wannan shi ne musaban sabon nabi no a auna tunda baya halatta a yi fifi ko ciki a auna a saida shi da sashen dabino ko kuma inabi sabo a auna shi a saida shi da ilimi wanda ya tsane jikinsa kusasshe da wannan shi ne musabana annabi ya yi hali a kai to ina kuma shi wancan da aka ambata ariya jam'insa a raya shi da ce an zai ibn thabit radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية an yabi a hadi kharsi hadi da tamar zai ibn thabit Allah ya yarda da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rakhasa ya rangwanta li sahibi ariya ga ma'abucin ariya ma'ana bayanin da muka yi a baya ko a bisa waɗancan sharuɗa guda hudu aka ambata annabi ya rango ne gare shi an yabi a hadi kharsi hadina tamr ya saida wato wannan ruɗa ɗin da kharsi ha da kirdadon ta da za a yi mina tamri saida ta da isasshen dubi kaga yanzu muzabana ce amma sai aka yi idan gwame a ce shi ya saka masu nan na ta yi zama to amiliya eh ariyat min al-bayt al-muharram ay kharajat shine ariyat to sai zama to ariya jam'in sa araya wato yanzu ita ta fita daga cikin hukumin da ake ga karin bayani dangane da ita ariya a ƙasa da ya kawo mata ya ciro daga cikin fatawun babin na ibn hajar al-asqalani shaykh sahih bukhari yace tafsirul ariya hi aqiyatu thamarin nakhl duna raqaba asalinta shi ne ayi kyautar samarun na ƴaƴan itacen dabino ya ce annahar icen dabino shi ne annahla ƴaƴan nata kuma su ne motsa sabon ƴaƴa idan kuma ya bushe dabinon shi ne tamar amma ya kaji an ce annahla asalin bishiyar ta ce annahla to shi ne ya ce yi aqiyatu samarin nakhari shi ne a yi kyautar ƴaƴan bishiyar dabino tunar wakaba amma ban da ita asalinta a wakaba wuya kenan ma'ana ban da ita asalinta ba bishiyar ake kyauta ba ya'yan nan da ake kyauta kanan arku firjadik ya tadawwa'u ahadun nakal bi zalika ala man la tamara lahu domin larabawa a al'adar su lokacin da ake fari sukan yi sadaka ma'ana sukan yi kyauta za a ce waɗanda suke da dabirai sai su yi kyautar ‘ya'yan dabiran a cikin kowar su ga wanda ba shi da bishiyar dabirai ba shi da gonar dabiru. Kama yadda ɗan sahibu shati awil ibili bil maniha kamar yadda wanda yake da rakuri ko kuma yake da akuya shi ma yakan yi kyauta kyautar shi ne ɗaku da yake shi ne maniha وهي عادية اللبن دون الرقبة shine ai wa mutum kyautar nona amma ban da ita akuyar ko kuma ban da rako in sun ga mutum wanda yake mabukaci sai su kai masa akuya to ga wannan akuyar ta ta dan tattatsu nona sai aje ta a gida suna dan tatsan nonon kullum suna dan kalaci da shi amma ba akuyar aka ba su kyauta ba nonon ne ko a ba su kuma ita ma sai su dinga tatsan nonon suna kula da ita a lokacin kuma da aka yanka musu ko kuma bukata su ta kare sai su bai dota game shi ita ce ake kiranta maniha yanzu suna yin irin wannan al'ada sun maka al'ada resha abin da ke nufi reshen abin da za a samu daga gare shi amma ba asalin ba daga misali kamar wakafi ma ya shi ma irin wannan asalin yake wakafi shi ma an asalinsa yana da amma abin da ake samu daga gare shi kuma shi ne wanda za a dinga sarrafawa a abin da aka sanya duk wannan salon su guda ɗaya ne ko larabawa suna yin girma sai su yi mutum kyautar ƴaƴan dabinan amma ba wai bishiyar ba idan mutum ya kasance yana kuntata wani lokaci yawan shige da fice da talakawan za su dinga yi sai ya yi ciniki da su sai ba su dabino kuma wanda yake busasshe tun da shi yana da wadata واختلف في المراد بها شرعا اما شريعه ما لم يسي استعمالي bai ake nufi da wannan shine asalin abin da ake yi al'adar larabawa ce fa kana malik imam malik rahimahullah sai yace al'ariya abin da ake nufi da ita an yi rayuwar rajulun rajulun nakala shine mutum yayi daku ga wani mutum ga bishiyar dabinarsa don ma ya ta'abba bi da kulihi alaihi sannan sai kuma ya zamanto yana cutuwa sai ga kamar an matsa masa yawan shigan da mutumin yake yin cikin gonar tasa farukisa da hutu sai aka rangwanta masa an yashtari aminu ya sayi wannan ƴaƴan dabinan daga wajen sa bi tamre da busasshen dabinan tun da shi yana da wadata to Imam Malik sai ba da wannan fasara yace shine asalin abin da ake nufi a shari'a da amaliya وقال زيد بن سفيان بن حسين شوف زيد بن سفيان بن حسين بن حجر العسقلاني ya ce al'araya naqlun kanat tuhabu lil masakin abin da ake nufi da ariya dibino ne bishiyar dibino ne da za a yi kyautar daga miskinai fala yastadinuna an yantabiru biha amma ba za su iya jiran dako har lokacin da za ta ga mutuna ba ba za su yi jiran dako har lokacin da za ta gama kaiwa matsayin da suke so a kakkafe ta ba amma ba ta riga ai kun ji irin wannan ba a cikin ta sai illa idza bada sana'uha ko to fa rukhisa lahum to su wannan sai aka rangwanta musu an yabi buha bi ma sha'u min at-tamr su sai da ta da duk abin da suka ga dama na busasshen dubi sai ce a zo a kirda don ta yanzu kamar nawa ake gida a samu za a samu kaza to kawai za mu sai da ta a kan kaza ai kuma kuka ta mun kade duk to shi wannan malami ya zai ji musu biya shi ko kasar da ya bayar kenan kaga dai duk an tafi zuwa ga abu guda asali ne wato asalin ƴaƴan da bidai ne ko ƴaƴan inabi waɗanda aka yi wa kyauta ga waɗanda suke mabukata shi suka aka sa wancan sharaɗin malamai suka yi tufaki a kan waɗancan sharuɗa guda hudu kamar yadda al-basam ya ambata cikin littafinsa Allah ya samu yace wa ana bi sufyan ana bi hurayra an samu daga abu sufyan ya jiyo daga abu hurayra anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama rakhasa bi bai'il araya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rangwame dangane da ciniki na araya kamar yadda muka ji bayani fi khamsati awsuqin aw duna khamsati awsuqin cikin abin da yake ya kai ausaki biyar ko abin da bai kai ausaki biyar ba amma in ya wuce hausa biyar to ba za a yi cinikin sa ala annabi sallallahu alaihi ya amince ya ce na'am eh ya halai wa inna ma nahana nabi sallallahu alaihi wasallam an bayyin rutabi bil tamr li anna rutaba idha yaqsa nakasa kuma manzon Allah sa abin abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani kada a sai da sabon dibino da busasshen dibino inda daidai wa daidai rasa ya لأن الرقبة إذا يبس نقصا saboda shi sun kadan abin da sabon da gido idan ya bushe shi ma wasu kuma zai zai rabu zai fada hadisi ya zo da abu dawo da ya rawaito an sa'ad ibn abi waqas daga sa'ad ibn abi waqas Allah ya rubuta da shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam su ila al-bayyin wa qabi bit-tamr an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da cinikin sabon da biyu da kusashe amma da wannan kenan a madadin wancan wakala sai annabi ce a yankusun wa abu idan ya bisa shin shi wannan sabon da biyu yana rabuwa idan ya bushe shi ma kalu na amsa ka ce iya wannan Allah yana rabuwa wani ha'an zalik sai annabi ya ai saboda shi wancan kada ya cuta musulunci yana kiyaye kiran jalibai kiran ba'i wal mushtari hakka kuma ko wanda yana kiyaye masa hakkinsa shi saka ba za a yi abin da wani zai zo yana cizon yatsa amma su wadacin an rangwata mu saboda bukata ne da suke shi talakawa ne suna da bukata sai aka ce za a iya yin wannan cinikin sai a basu busasshen a madadin wancan ɗanyen gini na kansu kaga wannan yana nuna wato sama'atul islam sun ce addini ne na rabbani wallahi duk lokacin da al'umma shari'a ta kawo wani abu to za ka gaba a barin sa haka duk abin da Allah ta'ala ya dora wa bayi na doka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ubannin Allah to bi zai Allah ta'ala zaka kuma abu wani rabu ne a gida aka yi sai dai mutane a cikin sa dukkan ibada duk mutum ne sallah an yi la'akari da yanayin mutane ko na ɗaya aka ce in ka zo za ka yi sallah a mutane cikin hadisin mu'az nan da da annabi ya masa kashe ni uridu an takuna fattanan ya mu'az kaga sai aka ambata masa akan cewa in za ka yi sallah da rika da aka yi da mamuta a cikin sa akwai wanda yake wa inna fihi mudda'ifu wal marid qadar haja wani waje ake ce fa inna fihi al-kabir wal marid wa min haja akwai mai rauni ko kuma wani ko aka ce akwai tsofaffi ko wanda yake marar lafiya ko da bukata ce da shi yana so an ce masa karfe kaza lalle lalle ya je wajen kaza din za a yi kaza ko za a bashi kaza ko zai karɓi wani sako shi kuma an kira sallah ba zai iya fasawa ba dole ya shiga sallah to ko ke kuma sai ka fara sallah kana kawai dawo har lokaci ya wuce kaga sai a yi la'akari da irin waɗannan da masu rauni kaga wannan musulunci idan gwada ya kawo ba a ciki a sallar da za a yi sai ce in za ka yi sallah kai kaɗai ka yadda ka ga dama ka sauke makara annabi da ya zo zai sallah na fila da daddare isu goma ya karanta hadithin dan abbas isu goma sai ka taɓa yi ha ya ba fayyace ba amma dai harka ɗaya ne abin da hadithin ya harka ɗaya karanta domin dan abbas cewa ya ce annabi ya yi alwala shi ma ya tashi ya alwala saboda ya kwana a gidan kanarsa mai muna bintul haram ranar kuma annabi na wajenta ya kawo annabi abin alwala sai annabi ya yi alwala shi ma sai ya alwala har ya zo shi ya tsaya ta gefen abun ɗan annabi sai annabi ya jawo shi kawo ta gefen dama ko ya jawo shi ta baya kawo shi ya ce annabi ya karanta fatiha sai ya fara karanta suratul bakara amma ne yake zai raka'a da abin nan zai raka'a aya da sai ga annabi ya sani sai da ya kare ta sai kuma ya ya buɗe suratul nisa'i ita ma sai da ya kare ta kuma sai ya buɗe suratul ali imran a wannan tartibin ya kawo bari ta hada su sun wuce kisu goma da ɗan kaɗan tukunna ya ce har sai da hatta hamamtu ne amursu har sai da ne nufin zai yi wani mugun abu aka ce wani mugun abu ya ce na yi niyya da na zauna ne kuma shi ya sallarsa amma ya dage ya ce to kaga in zaki sallah kai kaje sai ke iya iya bazon ka wannan dai rango ne na musulunci in za ka iya sallah tsaye sai kai in ba za ka iya ba sai kai a zaune in ba za ka iya a zaune ba saboda jinya aka ci kai da kwance kaga an yi la'akari da yanayin mutane kana gudun fanfalaki mutanen banza sun kama sun tsaye da motar ku ka samu ka kubce za su sace ku yankin nafil kana ta gudu a jeji sun biyo ka kuma lokacin sallah ya ka fasa sai ka yi sallah to kaga sai aka ce kana fuskanta alƙibla ba ka fuskanta alƙibla yi sallar ka ko tun da lokacin da kaga zai wuce sai ko ba ka kaga an yi la'akari da yanayin ka marar lafiya aka yi la'akari da yanayin sa aka ce aje azumi wacce fi aka gashi nan dai duk ibada idan ka tsaya ka duba za a ga ubangiji ta'ala ya sanya rangwame a cikin ya sanya rangwame kaga wannan ma da aka yi umumi Allah subhanahu wata'ala ya nufi manzansa ya ambata ramfane a cikin yanayin ga waɗanda suke zaun haja ashabul araya din Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon yin godiya ga ubangiji da ya kawo mana addini wanda yake mai sauki wala yasiru bai'un ribawiyyun bi jinsihi ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما wani batun shi ne baya inganta a yi cinikin abin da ba za ta iya shiga cikinsa da jinsihi da jinsin nasa ma wa ma'abu ma alhali tare da su au ma'a ahadihima ko kuma tare da ɗaya daga cikinsu min gairin jinsi yi ma abin da ba jinsin su ba wato abin da ake nufi misali yanzu alkama kamar yadda zai kawo bayani a nan a cikin hadithi ba mu karanta hadithin bayan da zai fito an tafa na tafi da rubaidin kana اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل أي حتى يميز الذهب والخرز kaji yadda hali Ubadat ibn Ubaidin Allah yarda da shi yace ishtaraitu yawma khaybara kinada ranar khaybara na sayi wata yar jaka da take da abin da san zinariya a ciki yawma khaybara ran da aka yi yakin khaybara shekara ta bakwai bayan hijira ke ana cewa yawma khaybara saboda rana ɗaya aka yi yakin ya saye ta bitnai ashara dinara wala Allah a cikin ganima aka same ta ta fada rabon wani shi kuma zai sayar da sai aka yi ciniki sai ya saye ta da dinari goma sha biyu sai ha zahabun wa karasu a cikinta akwai zinariya kuma akwai nau'in da ba zinariya ba kusan zinariya wanda ba mai kyau ba ya ce fafasaltu ha sai ce tace na gyara shi a wajen tafiya a kasara minit na yi ashara dinara a ciki kuma sai na samu dinari duk da dinari awon sai auna ya auna ya auna ya auna dinari ɗaya bayan ya tace mai kyau ya bambance tsakanin abrahamu da karas sai ya sami sama da dinari goma sha biyu yanzu kaga cikin abin da tsaya nau'i biyu ne ko akwai karas sannan akwai zahab ya saye ta da me da dinari wanda shi dama da azurfa ya dinari ya kai shi dinari goma sha biyu yanzu kuma a ciki sai ya samu abin da ya fi kudin da ya saya haka ne abin da ya ketare kudin da ya saya fa makartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru fa kana sai annabi ce la tubaqu hatta tufassara nan gaba kada ku sake saida garwaita din nan har sai kun raba ta sai kun tace kun raba ta da dai so a tace shi zinariya daga waccan dusar tasa ya zamanto an san nau'in abin da ake da shi kana kuma sai a saida shi saboda ana gudun kada samu mai na kada samu da faku domin ta faku ne ya shiga to kaga an samu mai an samu rufa shi saka aka ce wala yasifu baykun bawiyyun jinsi abinda riba za ta iya shiga kamar zinari baya halatta a saida shi da zinari amma da sharadin wa ma'ahuma tare da su waɗannan zinarai guda biyun da za a yi cinikayyar da su aw ma'a ahadihima ko kuma ɗaya daga cikin nasu min ghairi jinsihima akwai wanda ba jinsin su ba ce mun gane shi da aka ce ai sai an tace su haka ashe wancan wanda yake dusa da zinariya da kuma wani abu wannan ma dusa zinariya da wani abu su ma baya halatta a yi cinikayyar su a sai an fayyace zare da abu gane bayanin don kada rubata shi nan sai an tace shi tas wannan ya zama tas wancan ma ya zama tas eh ai abin da ake nufi hatta yi masa hatta yi mayyaza zahabu wa karatu sai an bayyace tsakanin zare da abawa wannan shi abin da aka tada dama na cikin wannan fasali fasalin da ke biye shine al-musara'a yanzu dai a cikin fasalin baya ai mun gane abin da rabata shi ke shiga cikin sa ko mun gane yadda za a yi cinikayya a cikinsa abin da ya waje ba a kiyaye kuma abin da ake rangwame a kayansa da kuma abin da in an samu sabani a tsakanin jinsi ba ba ta shiga ciki in an yi musayar ɗaya da ɗaya ko da ku an samu jinkiri wajen amsa da bayarwa ko da kuwa an samu fifiko a wajen wanda aka saya da wanda aka saya to abu da gaba shine al-musnad ai shi ka kinsa ga asar'u ne asar'u shine shuka ai gona a kula da gona da amfanin da zai tashi to ta'arifu hadi ake nufi da ita al-musara'atu fil lugha abin da ake nufi da ita a lugha al-mu'amalatu ala al-ardi aikin da za a yi a wata gona bi ba'd ma yakhruju minha a bisa wani sashen abin da za a samu a gonar wannan shi ne abin da ya bayan ta'arifi da shar'i zai dama concept ne wanda yake a karkashin shari'a muzara wal muradu biha huna abin da ake nufi da ita anan i'da'ul ardi liman yazrabuha a bada gona ga wanda zai shuka ta ala an yakuna lahu nisfu ma yakhruju minha aw nahwuhu a bisa sharadin in aka girbe yana da rabin abin da aka fitar a gonan ko abin da ya kama da haka wanda aka yi yarjejeniya tsakaninsa da mai gona shi ne musara'a mutum ne yana da gona sai ce to wani ga je ka kula da gonan nan ko ko misali ya je ya yi dashen shinkafa wani abu zai bashi ya ci gaba ba sai ce to wani yanzu kai ka zo ka ci gaba da hidimar ta a bisa sharaɗi kaza idan aka kammala kai kana da kaza ne kuma ina da kaza ko kai kana da bibi sau ko ni ina da ɗaya ko ina da rabi kana da rabi ko ina da bibi sau kai kana da bibi sau farko da ɗaya da aka amince ya kai to wannan shine muzaba'a me matsayin yin haka a shari'a shine ce mashru'iyyatuha abinda shari'a ta tanada Allah ya أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم آمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه daga imamu na biyu mauna bin umara shehun imamu malik ya jiyo daga wajen malaminsa abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda akhbarahu ya bashi labari أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن أهل خيبر masarar nasira da aminci su tabbata a gare shi ya sanya mutanen khaibar aiki shine amala wato ya ba su aiki a gonarsa da take khaibar khaibar garin yahudawa ne yake ɗan tazara kaɗan tsakaninsa da madina a wancan lokaci kuma stronghold din su ne suna da arziki kwarai da gaske kuma manoma ne kabilan su a nan kasar larabawa an san shi wajen kyawu da daraja to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yake su shekara ta bakwai bayan hijira rana ɗaya aka yake su kuma Allah ya ya ba wa musulmai nasara a kansu bayan an kashe wanda aka kashe aka kama wanda aka kama a matsayin bayi sannan sai zamanto gonakansu suka zamanto ganima ga musulmai gonakansu na dabbi saboda adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kore su ba sai ce ku zauna a garin naku sai aka rarraba wannan gonakan a su musulmai yanzu musulmai suka mallaki gonakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya wasu daga cikin mutanen Khaybara sai ya ce to ga gonakai na ku zo ku dinga yin aiki a gonakan kamar yadda kuka samu da sharadin duk lokacin da aka samu da bilai rabi na wani rabi na ku ku duba adalci na da yace ba bi bisa ku nasa su a ba su kashi da ya sai ce rabi da rabi sa ki aiki a cikin gona rabi na ku rabi na ku alhali a tsarin yaƙi a wancan lokacin in aka zo aka ci mutane da yaƙi ba a barin su duk kashe su ma ake kuma dukiyar su duk mallakewa ake ko kuma wanda ba a kashe ba su zama to bayi haka duniya take yi a wannan lokacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da adalci irin da musulunci shi saka lokacin da Muslim yake tambaya Rabi'i ibn Amir da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tura shi akan ya je ya same shi a tattauna kafin a gwamza yaki babban komandan faransa da ya tambaye shi man alladhi ta'aqaku menene kan yi kawo waye turo ku zo ku ce za ku yake ku sai ce ibta'athana Allah linukhrija man yasha'u min ibadihi من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام يجعل الله يتنوك دم خد ودن يقداما cikin bayansa daga bautar bayi su koma bautan ubangijin bayi kunta su daga kuncin duniya su koma yalwa ta duniya da lahira kuma mu fadda su daga zaluncin da sauran addinan da suke yi suke musu ila adalin islam su dawo karkashin adalci irin da musulunci saboda musulunci adalin addini don haka annabi ne zo da adalci to kaga wanda yana nuna gayar adalci kuma har ila wannan hadisi yana nuna har cewa ashe za a iya alaka na cinikayya da waɗanda suke kafirai in an amintu daga sharrinsu domin ka gana ya halaka haka da ba jari sai kawo ba amma kuma an ɗauke su a matsayin ma'aikata wanda yake nuna cewa ba laifi ba ne idan kana da kamfani idan ka sanya waɗanda ba musulmi ba ma'aikata a ciki amma bisa sharuɗan da kai da aka zayyana in an amintu daga cutar wasu kuma ba sa cikin wanda ake yakin su ba harbiyun ba ne su kan babu amana tsakanin su da musulmi kaga yanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda su sun yadda kuma suna biyan jizya sun sallama sun yi saranda a dokar musulunci kuma kowace shekara za su bada jizya to kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya su a matsayin ma'aikata a abin da yake mallakar sa kaga wannan asalin musara'a kenan su gudanar da gonar wato a bisa sharadin za su ɗauki rabi ma ya kharuji min amin samarin aw zar'in na dabilan da za su fito ko kuma abin da za a girbe da shuka kenan tun da annabi ya ya halatta ko shari'a ta ta ne wa kana bukhari imam bukhari rahimahullah yake fada cikin sahihin sa mu'allakan yace wa kana qais ibn muslim an abi ja'far ai qais ibn muslim shi ma ya fada ya je daga abu ja'far قال أبو جعفر yana cewa. ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربوع أي أتك المدينة كم babu wani gida na ‘yan ƙaura, kasan ‘yan ƙaura sun faro garuruwansu sun nan dukiya su a can, wani ma daga shi sai warki ya shigo ko abu na wabash ba kwandala. to lokacin da suka zo madina suka kafa sama suna da bukatar dan wani abu da za su samu su tashi da shi na rayuwa to shi ne ce babu wani gida na yan kaura a madina illa yazra'una ala thuluthi wa rubu'i face sai da suka yarjejeniya na noman da za su dinga yi a gonakai suna gudanar da ita ala thuluthi ko dai a yi yarjejeniya da su suna da ɗaya bisa uku warruku'i ko a yarjejeniya da su suna da ɗaya bisa hudu tunda yawanci su gonakan nasu dama gonakan da biyu da gonakan gina ne ba sabon shuka ba ne allahumma illa inda wata ta mutu to aka kawo fasila sai a ci sai a abin nan aka kawo abin nan dashe sai a dasa a ciki a yi kofi kenan da ma bai haka dama gonakai da yadda bidai da bidai na nan kowace shekara ne za a zo kawai ana cire su sai kulawa da rai ana zuba musu ruwa ana musu kilini kuma kula cewa dabbobi ba su shigo su yi barna ba to irin wannan shi ne abin da za a yi kuma zuba ruwan ma suna da annawabe da kuma waɗanda ake drainin dusu su ne waɗanda ake kewaye rijiya da su kamar gudun tsatsai ruwan yana fitowa kai dai kana bubbuɗewa hanyar ruwa tana zuwa zuwa ga gonakai su mutanen madina da suka zo maimakon su zauna kawai su nade hannayen su ai su yan kaura ne a rika kawo musu kawai suna ci a'a mu ba ma son wannan za mu muku aiki a gonakan ku rika biyan mu sai su yarjejeniya da su idan kai za mu dinga baka ɗaya bisa uku za mu raba uku da abin da aka samu za ka ɗauka shi ne mu ɗauka shi ko kuma za a raba kashi hudu ka ɗauka shi ne mu ɗauka shi ya ce ba wani gida face sai da suka irin wannan musara'a da mutanen madina وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وأروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن الصيرين waɗannan manyan mutane Allah ya kara musu yarda Ali ibn Abi Talib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauke sa min ahli baitihi Sa'ad ibn Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam hamil Qur'an Umar ibn Abdul Aziz الخليفة ووتو الخليفة الخامس خليفة نبي haka wasu ke ce masa saboda tun wadancan kulafawa ba shirin da suka shuɗe ba a samu wanda ya kwatanta irin shugabancin su kamar sa ba yana cikin tabi'ai wasu suna masa kirari su ce sultanul ulama babban malami babban malami kuma sarki Umar bin Abdul Aziz a lokacin Andalus Spain tana karkashin mulkinsa lokacin da ya khalifa yana khalifa yana cikin Banu Umayya a Dimashqa amma da zai mutu bashi da kwandala bashi da gidan da 'ya'yansa za su zauna in ya rasu an gudda su daga cikin gidan khilafa ba shi da wajen zama Umar bin Abdul Aziz bawan Allah wal Qasim da Qasim shi ma cikin tabi'ai da Urwa da Urwa shi ma cikin tabi'ai cikin Abubakar Siddiq na gidan Zubair bin Al-Awwam wa alu Abi Bakr da iyalan Abubakar Siddiq wa alu Umara da iyalan Umar wa alu Ali da iyalan Ali bin Abi Talib ibn Sirin da babban malami Muhammad ibn Sirin cikin tabi'ai yace duka waɗannan inji Imam Bukhari yace Abu Ja'far ya ambaci cewa duka waɗannan sai da suka yi musara'a wato kowannen su yayi musara'a ba wai shi yaje ya aikin da kansa ba wala Allah yana da gona wanda ya sanya waɗansu su dinga kula masa da ita a bisa shakar na abin da za a samu na amfani don a gaga abu ne wanda yake tabbatacce abu ne halattacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khiyarul umma su ma sun aiwatar shari'a ta yarda da shi yace mimman taqulul mu'minat to daga wajen wane ne za a ciyar da gonar kudin da za a kashe ne wane ne zai fitar shi wanda zai kula da gonar ne ko ku asalin mai gonar wa zai kula wa zai ba da ciyarwa infakin kashe kudin sayan taki sayan maganin feshi da makamantan irin wannan mana yace wala ba'asa bi an takuna al-maqulatu ala rabbil ardi aw ala al-amili aw ala al-hima babu laifi a shari'a kudin da za a kashe a gonar ya kasance yana wuyan mai gona ko kuma yana wuyan wanda zai aikin gonar ko kuma ya zama yana wuyan su duka su biyu ya gona ya kawo kaso shi ma wance kawo kaso ai gwargwadon abin da suka amince ne na percentage ko kowa kason da zai dauka gwargwadon ɗaure da ya yi da kuma abin da ya kashe da kuma amince wasu قال البخاري إمام البخاري رحمه الله يا ابن cikin sahihinsa وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبدر فلهم كما عمر بن الخطاب da ya sanya masu kula da gonarsa bisa wannan sharadi na musara'a shi sai ya sanya musu sharadi suka yarjejeniya a kai in ja a umar bil badar min indi in umar ne ya kawo iri daga wajensa wanda za a shuka su abin da za su ji yanzu nomewa ciyawa ba da ruwa da kula da ita to in shi ya kawo falahu shakar to yana da rabi su su daura wa in jawo bil bazar in ku su ne suka zo da irin kuma suka kula da ita falahun kaza to sai aka ambaci wani nau'i nan ba wai ambatawa kai ma'ana sai yarjejeniya akan wani wannan zai nuna a aikace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Umar bin Khattabi an sanya ko dai daga gare ni ko kuma daga gare ku ma'ana abin da za a kashe a cikin gonar zai iya zuwa daga wajen mai gonar shine da gona shine da kashe kuɗi to ainihin kuma kaga an sai yarjejeniyar abin da wancan za a bashi ko na kaso a'a kai ne da gona su kuma su ne da kashe kuɗi da kuma kulawa da ita to ainihin maka ga an san yarjejeniyar da za a yi tufaki a kanta to musara ake wannan ba wai ana magana hayar gona ba ba hayar gona wannan da ba ka ba wa mutum haya akan zai aiki da wajen wannan kira'i ne a babin kira'i ya faɗo kamar ka ba wa mutum hayar gida ne in ya ga dama ya shiga in bai ga dama ba kada shiga kai ka ba shi na tsawon shekara kuma ka amshi mun gane ko wannan musara'a ne kun yi tarayya kana son noma gonar amma baka da lokacin da zaka noma amma ka tana da kayan aiki kana neman wanda zai tsaya tsayin da kaje wajen kulawa to sai ku yarjejeniya to ni ba biyan ka zan yi a matsayin dan kwadugo ba a'a abin da aka samu ne zan baka kasa a cikin abin da aka samu in ka tsaya tsayin daka ta yi kyau sosai to mu da kai duk sai mu amfana percentage ba wai cewa zaka ce zan baka buhun kaza ba a percentage ake yi musara a percentage ake kulawa da shi kala kuma imam al-bukhari kuma cewa wa qala al-hasan hasan ya ce al-basri ke la ba'sa an takuna al-ardu li ahadihima babu laifi a ce gonar ta ɗaya daga cikin su ne fa yunfika ne jami'an kuma duk su biyun su haɗu su kashe kuɗi wajen yin shuka da kulawa da ita har lokacin da za a girbi fa ma kharaja fa huwa bainahuma duk abin da ya fito to a tsakanin su ne za su raba gwargwadon kason da aka amince kowa zai dauka wa ra'a zalika as-suhri muhammad ibn shihab as-suhri shi ba abin da yake da fahimtarsa kenan irin ta Hassan al-Basri in ji Imam Bukhari ina ganin ya kamata mu sani lokaci yayi saboda kamar kuma mutum da shi ma duk dai a ta'allake da ita musara to abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa ya ba mu ikon kiyayewa abinda muke kuskure ko muna roƙon Allah ta'ala ya kai mana ya dora mu akan wanda yake shi ne daidai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa